أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya sake sa mu cikin masu rai da lafiya a wannan maraice na juma'a sha biyu ga watan ramadan a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama wanda shine sha bakwai ga watan biyar a shekara ta 2019 a lissafin miladiya a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta 193 a suratu ali imran kamar da muka ji ya karanta a cikin jerin abinda waɗannan bayan Allah masu ambatan Allah masu tunani a halittar Allah subhanahu wa ta'ala da lura da ayoyin Allah suna mamakin yadda Allah halicci waɗannan halittu suna shaida da cewa Allah bai halicci waɗannan halittu don wasa ko don ɓarna ba suka ambaci kuma suna tsarkake shi daga ashe an dangana masa wani abu na naƙasa da tawaya kamar wasa kuma sai suka roƙe shi cewa ya ubangiji ka tserar da mu daga azabar wuta to daga nan suka ci gaba da wasu addu'o'i rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizalimin min ansar shine muka tsaya jiya suka ci gaba da wata addu'ar kuma suna cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سنة ربنا يا أبيجم إننا للم سمعنا مناديا من جواني ميكرة أسلم منادي اسم فاعل ندائي ندائي شين رفع الصوت بالدعوة إن كان كلا ولا أبوك قال ما كلا mun ji wani mai kira yunadi lil imani yana kira don a yi imani ma'ana yana kira zuwa ga a yi imani imani da Allah imani da dukkan abin da Allah ya umarci a yi imani da shi a munadiyan dinnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi sawa'un sahabbai da suka ji mubasharatan daga gare shi ko kuma waɗanda suke lura da waɗannan ayoyin Allah masu wannan addu'a din koda daga baya ne waɗanda suka ci suka ji saƙon Allah daga warafatul anbiya to su ma za su faɗi wannan kasancewar su ma ai sun ji mai kiran yana cewa sun ji bil wasiqa su kuma sahabbai su ne suka ji mubasharatan su sun ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wasita ba an ce wasita shine wani a tsakani dan tsakiya mu yanzu yan wannan zamani har zuwa tashin alkiyama kowa ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bil wasita ya ji an ruwaito masa ne ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to mu ma za mu ce mun ji wannan munadiyan mai kira yunadi lil imani yana kira lil imani ai imani an aminu bi rabbikum cewa ku imani da ubangijinku fa amanna sai muka yi imani mana sun ji mai kira yana kira kuma sun yi imani da wannan wato abin da yake a zuwa imani da shi malamai suna cewa a nan an ambaci an aminu bi rabbikum shi kadai baya nufin cewa imani da sauran abubuwa baya ciki an aminu bi rabbikum la an faɗi al-imanu billahi ne akwai al-imanu billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharri to duk sun shiga cikin wannan an aminu bi rabbikum din yau sawa'un ko an faɗa ko ba a faɗa ba fa amanna an faɗa kuma ya kira mu kuma mun amsa mun yi imani rabbana to ya ubangiji mu faghfir lana dan haka ma'ana saboda wannan imanin da muka yi muna roƙonka ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina kuma ka kankare mana miyagun ayyukanmu za mu zo insha Allah mu ji bambanci tsakanin dunub da kuma sayyi'at kuma da ake ambata zunubai duka ana ce musu zunubai sune al-ma'asi السيئات wasu malamai suna cewa ana nufin sagha'ir dunub su ne as-sayyi'at saboda su ne waɗanda ake kankare su da ayyukan kirki domin su manyan laifuka kaba'ir kenan su ba a kankare su sai dai a gafarta su haka me su tuba zai in ya tuba sai Allah ya gafarta masa haka suka ce faghfir lana dhunubana suna ana nufin manyan zunubai wa kafir anna sayyi'atina kuma ana nufin mai ƙanana wannan dai ala ƙaulin malamai dangane da abin da ya shafi at-tafriq bain al-kaba'ir was saghair da kuma magana cewa shin ana kankare a manyan zunubai ko ba a kankare su wannan magana ce dai mai tsoro a tsakanin malamai na san wata munasaba ta sa wani lokaci mun taɓa tattauna wannan shin al-kaba'ir su ma ana kankare su ko ko sai ila as-sayyi'at masu faɗin wannan wanda na ambata mana suna kafa hujja da kasancewar faɗin Allah maɗauki da ke cewa a in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima kaga in kun ne sanci manyan zunubai sai ce me nukaffir ankum sayyi'atikum sai kace to sayyi'atikum tunda can an ce alkaba'ir ashe sayyi'at ba kaba'ir bane kanana ne don haka nukaffir su ake kankarewa shi yasa su ne ake kankarewa da tsakanin juma'a zuwa juma'a daga umara zuwa umara daga sallar farilla zuwa sallar farilla wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari ko yawa wa ramadan ila ramadan duka yake kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir kuga duk waɗannan dalilan suna tabbatar da wannan zance din to sannan suka ce wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya Allah kuma ka karbi rayukan mu tare da al'abrar tare da wannan ma'iyya ba zamaniya ba ce ana ce mata ma'iyya hukumiyya ita wannan kuma ji ma girbi da ita domin an ce zamaniya kaga ai lokacin karɓar ran al'abrar ba lokaci ɗaya ba ne balantana ka ce ya Allah ka sanya mu tare da abrar lokacin da za a karɓi ransu mu ma a karɓi ranmu a kullum akwai abrar akwai akwai kuma sauran wanda ba abrar ba don haka wannan abin da ake nufi ka sanya mu a hukuncin da ka sa su ya Allah ka karɓi ranmu irin mutuwar da kai musu ka karɓi ranmu ka kai mu inda ka kai su wannan shi ake nufi da wata waffana ma'al abrar ai kun fahimci me ake nufi yawwa sannan suka ci gaba suna cewa rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik kuma ya ubangiji mu muna roƙonka ka ba mu abin da kai mana alƙawari ala rusulika ko ala aidi rusulika mana abin da kai mana alƙawari a hannun manzanninka ko kuma abin da kai mana alƙawarinsa akan imani da manzanninka mana in mun imani da manzanninka abin da kai mana alƙawari ka ba mu ko kuma abin da kai alkawari za ka yi wa muminai wanda ka faɗa ta hanyoyin manzanni kuma fahimci wannan fasalurin guda biyu kowanne za su ɗauka yawwa mana ya Allah alkawarin da kai mana cewa duk wanda ya aikin kirki za a ba shi kaza kuma ka faɗe shi ta hannun manzanni manzanni sun kawo mana to ya Allah ka cika mana wannan alkawari shine ma'ana ولا تخزنا يوم القيامة يا الله كركتونا من أسيري كقسقا تامنا للقيامة kowa yana roƙon Allah wannan addu'a duk mai hankali wani ba da hankali ko ba ruwansa shi sa wani bai damu ba ko a tona masa asiri ko kar a tona shi sa a rayuwar duniya baya kiyayewa baya cikin ahalu taqwa baya tsantsancewa abin da zai aikata ko ya ci ko ya sha baya duba kawai zai aikata abin da ya ga dama wani ma bai yadda da akwai kiyamar ba da su waɗannan sun yadda da kiyama kuma suna roƙon Allah kada Allah ya kunyata su saboda babu wata kunya da ta kai kunyar tashin alƙiyama a nan duniya la'alla wanda kake jin kunyar ya ganka kana abun kunya ko wanda kake kin a tona maka asiri a gabansa shi ma yana da nasa abun tona asiri ko wani ne kake jin kunyarsa ko suliki ne ko wani babba ƙila mutum ɗaya ne ko biyu kowa ka tattara surukansa ba za su wuce takwas ba kuma haka bane in dai ana zancen mahaifa ne yau duk iya matansa matansa da Allah hudu ne a lokaci guda ɗaya nake nufi yau la Allah an yi wasu an sallame su ko an rabu da su to dai su ma surukai ne ko a ce kana tsoron wani shugaba ko kana tsoron wani malami to ran kiyama gaba ɗayansu suna tare a wuri guda da haka kaga wacce kunya ce tafi ta kiyama ko ko ta duniya ta kiyama ta fi za ka ka roƙi Allah ya rufa maka asiri kada ya sanya ka cikin waɗanda za a kwakwalo musu abubuwan da suka aikata miyagu su yi musu a ce sai an tona a tona kuma a kama su da laifi Allah karba mana asiri wala tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhlifu al-mi'ad lalle kai ba ka saba alƙawari to mu bi abin da malam ya ambata mana a cikin littafin da muke karantawa yana cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam yace wannan munadi din mai kira shine muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nasa ilayhi yana kiran mutane zuwa ga imani wa yuraghibuhum fihi yana kuma kwadaitar da mutane akan ai imani fi usulihi wa furu'ihi zuwa ga usulin imani da far'o'in imani ma'ana abubuwan da suke asali da abin da suke reshi haka nan zuwa ga addinin baki ɗayansa asalinsa da far'insa matsaloli manya-manya na auƙida na imani na zuci na tauhidi da kuma matsaloli waɗanda suke na ayyuka da gaɓuɓɓa duka abinda manzon Allah sallallahu alaihi ya kira zuwa gare shi ya Allah mun ji kuma mun amsa fa amanna kuma mun yi imani ai ajabnahu mubadaratan mun amsa masa da gaggawa daga gare mu mu muka tsiri abin muka yadda da abin da ya zo mana wa sara ana ilaihi da gaggawa ya faɗa mun karɓa wannan ita ma alama ce ta cewa mutanen kirki ba sa tawani ba sa jinkiri idan aka kira su zuwa ga addini suna ji suna amsawa zaka daga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan bayan Allah suka amsa wa fi hadha a wannan ayoyi ko a wannan magana da Allah ya a wannan bigire ikhbarun minhum suna ba da labari su waɗannan mutane masu tunani masu zikirin Allah masu ah, ambata cewa sun imani da Allah sun imani da ayoyin Allah kuma Allah ba zai halicci waɗannan ayoyi don barna ba suna ba da labari bi minnatillahi alaihi da irin bayar da Allah ya musu wa tabajjuhi wa tabajjuhin bi ni'matihi wa tabajjuhun kai wa fi hada إخبار منهم بمنة الله عليهم وقد- وتبجح أي منهم بنعمته da alfaharin da suke yi shine tabajjuh jin daɗi da alfahari da abin da mutum ya aikata to nan suna alfahari ne da ni'imar da Allah ya musu wa tawassulun ilaihi kuma sannan akwai tawassuli a wannan addu'a da suke yi me ma'anar tawassuli hmm? tawassuli a hausa ana kiransa kamun kafa ko na ga duk shekara muna zancensa tawassuli shine kamun kafa a roƙi Allah ba a roƙi wani ba a roƙi Allah sai a haɗa shi da magiya da wani abu a ce ya Allah dan kaza kai mun kaza wannan shi ake nufi da tawassuli to annan waɗannan bayan Allah sun yi tawassuli da imaninsu da wannan ni'ima da Allah ya musu shine yake wa tawassulun ilayhi bidhalika sai suka roki Allah suna kamun kafa da wannan imanin da suka yi mu kuma mu karanta ku ji suka ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum me ya faru bayan nan fa amanna sai muka yi imani ya ubangiji mun ji mai kira ya kira mai imani kuma mun yi sun amsa kira ke to sai suka ce rabbana ya ubangiji mu faghfir lana to wannan fa'u ita ce aka gina wannan maganar tawassulin a kanta an gane ma'ana ya Allah tun da ku haka ne an ce mu yi mun yi to ya Allah muna roƙonka don wannan kira da aka yi muka amsa imanin da aka ce mu yi kuma muka yi to ka gafarta mana zunubanmu kun gane wajen tawassulu ya fito wannan fa'un din ita ta nuna wannan wato tawassuli din tawassuli na san kullum mun sha magana a kansa iri biyu ne akwai tawassuli na shari'a wani shari'a ta zo da shi ta ilmantar da shi ta halatta yinsa akwai tawassuli wanda yake shari'a ba ta yarda da shi ba babu wani manzo da ya zo da irin wannan aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da irin wannan tawassuli ba haka nan sahabbai ba su yi irin sa ba tabi'ai ba su yi irin sa ba manyan malaman musulunci ba su yi irin sa ba wani shi ake cewa tawassuli na bid'a saboda kun san ma'anar tawassulin ba sai na faɗi kowane lokaci fassararsa ba an rike an san tawassuli shine me kamun kafa da wani abu ka ce ya Allah kai mun kaza don kaza to abubuwan da ake kamun kafa da su akwai na shari'a akwai wanda ba na shari'a ba wanda ba na shari'a ba shine a roƙi Allah da zatin wani a ce ya Allah dan wane kai mun kaza ko don darajar wane wannan ba a taɓa ganin wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi irin wannan ba shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai koyar da wannan ba cewa ya Allah kai mun kaza dan wani ba wai saboda wannan ba shi da daraja ba in mai daraja ne amma saboda wannan aikin ba a ga irinsa ba Allah madaukaki ba a roƙonsa da irin wannan abin da ya zo a Qur'ani kamar irin wannan tawassulin da waɗannan bayan Allah suka yi sun yi shi ne da me da imaninsu da aikinsu suka ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana ya Allah saboda wannan imanin da muka yi to ka gafarta mana kaga sun nemi gafarar zunubai da wannan aiki da suka yi shi yasa malamin suke cewa shi mai kyau din ya kasu kashi kashi kamar imani ko wance kai tawassuli da imani mutum ya roki Allah da imaninsa kamar wannan abin da suka yi ana ko a dunkule shi a ce tawassuli da ayyukan kirki kowane aikin kirki ka taɓa yi ka roƙi Allah da shi ya Allah ina roƙonka saboda biyayyar da nake wa iyayena ya Allah in dan kai nake wannan abu ya Allah kai mun kaza kai mun kaza Allah kai mun albarka a rayuwa Allah ka ƙara min ilimi Allah ka bani zaman lafiya ka bani iyali ka bani kaza ka bani kaza an fahimci wannan ya Allah ina roƙonka saboda sallar da nayi ko sallar da nake tsayuwa da ita sallolin farilla kullum ina yi ya Allah ina roƙonka da wannan aiki na alheri da nake kai mun kaza ya Allah saboda karatun Qur'anin da ne haka karanta alqur'ani ana karanta shi dan tawassuli da shi dan Allah ya biya bukata an gane yau ma ba ba fa dinga ake a biya mutum a kansa ba ko yawwa ka karanta kai kanka ba wani ne zai biya ka ka ce ka sauke min qur'ani wannan shi ma sabon abu ne a cikin al'ummar mu an gane yawwa zai iya zuwa ya ce a yi masa addu'a zan zo kan wannan yanzu muna zancen mutum ya roƙi Allah da ayyukansa shi da ya aikata ba a roƙon Allah da aikin wani ba ka cewa ya Allah saboda salatin annabi da na ji wani da baba na yi maka ɗazu misali ba a yi sai da ka roƙi naka kai da kai saboda a nan mahallin nuna ikhlasinka ne ga Allah yau kamar irin abin da kuka sani dai na kissar mutanen nan guda uku da suka shiga kogo ya rufe da su suka kasa fita ɗaya daga cikinsu ya ce shawarar da zan ba ku ita ce kowa a cikin mu ya roƙi Allah da wani aiki na kirki da ya taɓa yi duk da wannan kun san shi ina jin kowa a nan ya sani ba sai mun lalata ba kowa a cikinsu ya faɗi wani aiki da mai maganar riƙon amana da wanda ya bar zina ya samu dama ya yi zina ya ji tsoron Allah ya fasa da mai rikon amanar ladan aiki da wani fushi bayan ya masa aiki bai bashi bai tafi ya rike amana ya sai masa dabbobi duk kun san wannan da kuma wanda yana da 'ya'ya da iyaye ya samo abinci maimakon ya ba 'ya'yan ya ba iyayensa suna bacci ma sai da ya jira su saboda buƙatar lalle ya shayar da iyayensa wannan madara kafin ya ba 'ya'yansa duk saboda da'a ga iyaye kowanne daga cikin su in ya faɗa sai ce ya Allah wannan aikin da ne in na yi shi don kai to ya Allah ka sa wannan dutse ya buɗe kun ga nan ai shine mai tawassuli suka yi da me da aikin kirkin su su da suka aikata suka roƙi Allah ya yaye musu to kai ma yanzu dan makaranta jarabawa ta kusa ya Allah saboda kaza saboda kaza saboda kaza daga cikin ayyukanka na alheri da kai ka aikata suka ce Allah in na yi domin ka ya Allah ka taimake ni ko ma baka faɗi wannan ba ya Allah saboda kaza da nayi ina roƙon ka ya Allah ka taimake ni ka fidda ni daga damuwa kaza Allah ka sa in ci nasara a jarabawa Allah ka taimake ni duniyar nan ka bani shiriya da sauransu da sauransu mun fahimci wannan nau'i na biyu wanda shine kuma aula wanda suna cewa shi yafi ma cancanta shi yafi a dacewa a yi shine ka roƙi Allah da shi Allah ka roƙi Allah da girman Allah ka roƙi Allah da kalmomi da suke girmama ubangiji ka roƙi Allah da sunayen Allah ka roƙi Allah da sifofin Allah ka roƙi Allah da matsayin Allah ka ce ya Allah saboda kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza sai ka karanto in sunayen Allah za ka karanto waɗanda ka haddace ya Allah kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ina roƙonka da waɗannan sunaye ba wai ma'anar cewa da albarkarsu domin babban abu da ke cikin abin ai ba wai maganar albarkarsu kawai ba ce a'a maganar matsayin ubangiji da aka ambata a ciki wanda yake zuciyarka kai da kai imani da Allah ya Allah kai ne alqahhar ya Allah kai ne al'azizu babu mai fin karfinka ya Allah wanda ya zalunce ni Allah ka fi karfinsa misali irin wannan haka nan kuma addu'o'in dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yayi Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da kuma wanda yayi Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan shi dayan kuma Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah bi annaka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta ba wannan ba ku tuna mana na Mm, ba wannan ba ai ita ce ne Allahumma inni as'alu ah, in- Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta almannan badi as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum wannan ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yayi ta har yake cewa wannan ya roki Allah da sunan da idan an roke shi da shi baya yarwa sai ya amsa to kaga wannan menene tawassulu ne da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ka roƙe shi ya biya maka wata bukata yanzu daga cikin abin da ya damu mutane sun fi damuwa da su je gun wani ya musu addu'a ko kuma su sa wani ya karatun ba su za su yi ba shi ya fi ji da kuɗi yana da kuɗinsa zai je ba malami malami shi ya san Allah ko wani ita ce ɗabi'ar bahaushe to ya mu duk karantar wannan da muke abin da muke so shine jama'a duk su daina wannan abu ba hasada ake wa malamai kan su samu abinci ba amma wannan shine wajibin musulmi kowa ya san yadda zai roki ubangiji duk girman ka daga shugaban ƙasa zuwa gwamna zuwa sarki zuwa mai kuɗi kowa ya san ubangijinsa haƙƙin Allah ne a kansa shi ya san Allah ɗin ba kawai kullum ya ɗauko kuɗi ya kawo malami shi ne ya san Allah kai maka san Allah ba wannan akwai kuskure a ciki babba mutum ya roƙi Allah ko da baka iya larabci ba ko baka haddace komai na Qur'ani ba sai fatiha da kake sallah da ita da qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da nas a ce duk Qur'ani baka san komai ba sai fatiha to ka roƙi Allah da fatiha din mutum nawa ne suka roƙi Allah da fatiha kuma Allah biya musu bukata karanta fatiha kawai duk da ba kawai ba ce fatiha ta fi ƙarfin ka ce mata kawai ka karanta fatiha a ruwa ka tofa a ciki ka sha ka roƙi ubangiji ya baka lafiya ya baka mai duk yana cikin abin da magabata sun zo da shi kuma sunna ta zo da shi an fahimci wannan abu haka mutum zai iya yin wannan abubuwan fa da kansa kar ka wahal da kanka sai ka je gun wani malami malamin da baka san ma me yake yi ba yanzu gashi nan malamai wasu abubuwan da suke yi na kaucewa hanya daga maimakon a karanta qur'anin ma a roƙi Allah da qur'anin sai a koma ana tsafe tsafe da qur'ani ko a karanta shi cikin najasa ko a jefa shi cikin najasa da ƙazanta ko a yayyaga shi ko a sa shi a kafa a taka duk waɗannan abubuwan ana yi wani ko ba a yi to wannan duk bai kamata bai halatta ba ba bai kamata ba bai halatta ba mutum ya zama da shi ko da kuɗinsa ma aka yi irin wannan aikin ba wallahi wajibi ne mutum ya kiyaye irin wannan aikin kar a yi shi da sunansa za ka mutum ya koma ya bauta wa Allah shi Allah fa ya san ya kowane yare kai a zuci idan baka faɗa da harshe ba kana ta tunanin bukatunka Allah fa ya san da su baka faɗa ba ma Allah ya san da su to dan me sai ka tafi gun wani malami shine ya bi ka sanin abin da kai kake bukata la'alla ma kuma ya cinye ma kuɗin ya yanka ragunan sai ya ce baje baje a gidansa ba ma zai addu'ar ba wani in yi addu'ar ba zai yi ta da irin nacin da kai za ka yi ba haka ne ko ba ka wani ya yanzu malami ka kai masa ya more ya ci kuɗinsa ya gama irin jijjiga hannun da za ka ga mutum yana yana bukata ya Allah kai mun ya Allah kai mun shi malamin ba zai ma wannan ba kawai ya Allah a taimakawa ne Zai- yana ma magana kamar kamar kamar umarni ma yake ba Allah saboda risinawar zuci din tana da tasiri ana buƙatar ilhahi a addu'a ka yi kuka ka zub da hawaye ka sa goshinka a ƙasa ka ɗaga hannu ya Allah ni ne bawanka ba ni da wani ubangiji sai kai kai ka halicce ni ban san kowa ba ba inda zan je duk inda aka toshe mun kofa ba mai buɗe mun in ba taka ba in wannan kalmomin ko da hausa ka faɗe su fa suna nan da wannan ma'anar su ta alkaharu al'azizu shi ne abin da ake faɗa a cikin wancan ɗin za ka ce ya Allah gani a gaban ka na yi so ka fi ƙarfin kowa in an kore ni ba inda zan je sai wurin ka kai kuma kai ne gatan mai gata gatan marar gata duk inda aka zo za ka taimaka ya Allah kai min kaza kai min kaza kai kaza to wannan shine mafificin tawassuli da bawan Allah zai yi ga nau'o'in su nan dai da yawa a cikin littafan malamai sun bayyana nau'i na uku shi da mutum ya nemi addu'a wani ya masa addu'a wani ya maka addu'a ya halatta sai dai malamai malaman tauhidi suna cewa wannan babu ko wannan na uku yana da kyau ka raba wata manufa ƙari akan kawai ai maka addu'a kamar da malam ibn jami'a ke cewa ka nemi shi wanda ke maka addu'ar a zuciyarka abu biyu kake so da taka buƙatar da tasa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa duk mutumin da ya roki Allah ga dan uwansa bi zahril ghaibi bi zahril ghaibi me ake nufi yayin da dan uwan naka baya jin ka baya ganin ka baya nan sai ka ce ya Allah ina roƙonka wane abokina wane maƙocina kai masa kaza kai masa kaza kai masa kaza na alheri dan Allah tambaye ku rabanka da kai irin wani addu'a tun yaushe tsakani da Allah kowa ya tambaye zuciyarsa rabon da ka sa dan uwanka a addu'a haka kawai ka tuno shi ka ce ya Allah wani Allah ka sa shi a cikin aljanna musamman da sai akwai matsala tsakanin ku a ce baya son ka ya nema hassada ba kwashi in kai masa sallama ma baya amsawa za ka iya masa wannan wani ya girgiza kansa to haka ake so kai masa in kai masa duk abin da ka roƙan masa daga Allah to Allah ya wakilta mala'iku aikinsu shine su ce amin walaka bi mislihi ko bi misli ma'ana amin akan abin da ka roƙa kai ma kuma Allah ya baka irin wannan abin da ka roƙa masa don Allah wace shagwaba ce da kai wannan ka roƙa mala'ika ya ce amin ai insha Allah Allah ya karɓa to wannan duk wanda yawa dan uwansa addu'a bi zaharil gaibi zai samu wannan to ya halatta a lokacin da ka zo neman wani ya maka addu'a ya halatta ka roƙe shi ma addu'a to amma malamai suna cewa ka sanya don buƙatar sa shi ba don tsantsar buƙatar ka ba saboda kada ka dogara a zuciyarka ka ji wani ne zai ma wani abu ba Allah ba kun ga tauhidi ba daɗi ne shi in ka fahimce shi yau shi yasa zaka ga ai manya manyan masu tauhidi zaka ji su irin waɗannan abubuwan ba safai sukan yi su ba wani abun ko ya halatta nan fa ba cewa muke bai halatta wani ya wani addu'a ba kar ka ɗauki wannan zancen amma in za ka iya wadatuwa ka roƙi ubangiji ba sai ka sa wani a tsakaninku ba to ya fi maka in kuma na ka yi ɗin to ana so ka hararo kwaɗayinka na fa'idarsa shi ma ya samu fa'ida cewa ya samu fa'idar walaka bi mitin ɗin in ya roƙa da yawa mu ba ruwanmu da wannan wani abin da ke hangowa kawai salahin malamin cewa malamin mutumin kirki ne waliyin Allah salihi ne kawai wanda yake kallo yana ganin kamar kawai inda wannan malamin ne ya roƙi Allah to Allah zai to ba ta haka ake so ka kalli abin ba amma dai akwai wannan ɗin ba wai babu shi bane akwai shi amma in ana karantar da kai tauhidi to ka fahimci ɗaya janibin yana da muhimmanci kar ya kai ka ga ka dogara da sababi domin sababi ba a dogaro da shi an gane ba a dogaro da sababi ya halatta a yi amfani da shi ne amma ba a dogaro da shi kun gane wannan to Allah ya samu dace akwai har yanzu na Hmm. eh da hakan ake yi kan da ya kyau yana cewa ina ma masu kawo malamai kuɗi ko in ce masu yin addu'a a kawo musu kuɗi a ce a musu addu'a ina ma cewa suke malaman su karantar da su addu'a dama da ana wannan aida da kowa ya zauna lafiya da su ma malaman da ba su kauce hanya ba da dama abin da ya zama wajibi akan malami fa malami fa aikinsa koya mutane addini ba aikinsa yi mutane addu'a ba har ka ga yanzu an sami wani abin takaici har a ce yanzu akwai masu kamfani kamfani ba da ofishi da waya in kana son aima addu'a kwanan nan da ido na na gani in ka bar to ba sai na faɗi garin ba an rubuta wani malam wane ne wane ne ga lambar wayarsa duk mutumin da yake son addu'a ya zo wai malam wane ne mai kumfa ya kun to kun ga wannan an shiga wani babi kuma da mai kumfa ya kun waye Allah ya to shi hadda notice yana nan ba zan gaya ma garin ba in ka je ka gani an rubuta a jiki cewa wane mai kumfa ya kun ga waya sai ka buga masa waya sai a sa rana sai ya zo a sai ka je kai sai shi zuwa ake yi ko kuma wannan karkacewa da ta zo wa mutane musamman manyan mutane ko 'yan siyasa ko masu mulki sarauta da makamancin wannan masu son irin waɗannan abubuwan da kulumboto da meye saka ga duk girman mutum zai tashi je gidan irin waɗannan mutane amma ba zai tashi je gidan wani malami ya koya masa addinin da zai bauta wa Allah ba to shi abin da malaki ne ina ma zuwa suke su ce malam a koya min addu'ar da zan faɗa idan kaza ta faru da wannan ya fi ma to amma ka je ka bada kuɗin ba a yi addu'ar ba wani ma ya rasa maka imaninka sannan kuma a je a yi amfani da kuɗinka a yi shirka ka sani ko baka sani ba kana ciki Allah ya tsare mu wani yake cewa eh na'am eh saboda mahaifa addu'ar su tana karɓuwa dangane da 'ya'yansu yau kaga wannan shi ba kai nemi ta ɓangaren salahi ba ma kai wa mahaifinka waya za mu jarabawa ya Allah in an zo addu'a a faɗe mu a shi ya halatta ai kowaye din ma ya halatta ka fahimta ba iya mahaifa ba kowanne malamin ba cewa aka yi malamin bai halatta ka nemi addu'a a gurinsa ba ka fahimta wannan yau amma ana faɗa ne a yi abin da tsarki kuma kar a fita daga layin tauhidi yau Allah samu dace daga cikin nau'o'in wannan tawassuli ka roƙi Allah da halin da kake ciki da halin da kake ciki ka shiga bala'i an shiga matsatsi ya Allah mana cikin damuwa anni massani yadhurru ko wa anta arhamur rahimin ya Allah kai ne arhamur rahimin kuma gashi massani yadhurru cuta ta same ni na samu damuwa na samu rashin lafiya kaga wannan ambatan halin da yake ciki ne ya roƙi Allah maɗaukaki ya yaye masa wannan da ina ga mun sha kamar san mun sha magana akan irin waɗannan abubuwa da suke da alaƙa da tauhidi fa'idar su ce ta sa ake nanatawa domin kullum muna buƙatar mu san waɗannan abubuwa kuma musamman a irin halin da muke ciki ana karatu alhamdulillah karatu na shiga hankalin mutane da yawa amma wasu sai ka kamar ba su san me ake yi ba irin waɗannan abubuwan wani ma ja yake da abin don me za a raba shi da ba cewa aka yi garka je malami ya ma addu'a amma kuma ka san me kake yi yawa da ka je a yi maka ta'adi da kuɗinka kuma a rasa maka imani gwanda a ce ka yi addu'ar da kanka kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa inni qaribun ujibu da'awatad da'i idza da'an Allah ya samu dace to mu ci gaba sai ke cewa wa fi hada ikhbarun minhum bi minnati llahi alaihim wa tabajjuhum bi ni'matihi wa tawassulun ilayhi bi dhalika an yaghfira dhunubahum ya gafarta musu zunubansu wa yukaffira sayyi'atihim ya gafar ya kankare musu wato miyagun ayyukansu a li'anna alhasanati yuzhibna sayyi'at domin kyawawan ayyuka in kana aikin kirki to kyakkyawan aikin nan yana kwashe maka miyagun ayyuka ya tafi da su a kankare su wallazi manna alaihim bil imani yamunnu alaihim bil amani tab wanda kuma ya yi musu baiwa ta imani to abu ne mai sauki kuma har yanzu ya yi musu baiwa ta zaman lafiya cikakken zaman lafiya da ka a nemi zaman lafiya daga Allah duk mai neman zaman lafiya to a roƙi ubangiji ya Allah ka ba mu zaman lafiya yadda ya ba mu imani to haka zai iya bamu amani al'aman shine zaman lafiya security babu mai bada zaman lafiya sai Allah duk irin mataki da al'umma za ta ɗauka babban abu shine a koma zuwa ga Allah in ba haka ba sai Allah ya tajarrabar mu da abubuwa da yawa to sannan suka ce wata waffana ma'al abrar ya Allah ka karɓi rayukan mu ma'al abrar tare da ma'ana a cikin ka sanya mu tare da mutanen kirki yace ya tabammanu hadha du'a wannan addu'a ta kunshi at-tawfiq li fi'li al-khair cewa ka ba mu tawfiqi da gamdakatar don mu aikata aikin alheri wa tarki sharri da kuma barin sharri allazi bihi yakunu al-abdu min al-abrar wanda dama da wannan ne mutum yake zama cikin al-abrar al-abrar su ne fa mutanen kirki yau ba wasu bane mutanen kirki na kwarai kubutattu waɗanda suke aikata aikin kirki kuma suke barin aikin sharri wal istimrar alaihi da kuma dogewa akan aikin kirki والثبات إلى الممات da tabbata a kansa har zuwa mutuwa wannan addu'a da wannan bayan Allah suke ka iya kiranta kenan ya halatta mutum ya roƙi Allah ya mutu malamai suka ce a ba haka bane ba ta wannan bangaren bane nan ai ba mutuwar mujarrada suke nema ba kamar su ce ne ya Allah in mutuwar mu ta zo za ka karɓi ranmu ajalinmu ya zo Allah ka haɗa mu ya zama muna cikin zumra da jama'ar mutanen kirki a aljanna ka haɗa mu da su an banci abu wannan shi suke nufi ba suna nufin ya Allah a gaggauta mana mutuwa ko lokacin bai yi ba irin abin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake roƙon Allah ne anta waliyyi fid dunya wal akhirah توفني مسلما والحقني بالصالحين irin ta ce wannan tawaffani musliman kaga wannan sun ce wa tawaffana ma al-abrar shi kuma wannan ce tawaffani musliman Allah ka karbi raina musulmi ma'ana a lokacin da raina zai fita Allah ka sa ina cikin musulmi sannan kuma wa alhiqni bis salihin ka riskar da ni da salihai wa yake wannan addu'a annabi ne annabi kuma manzo manzon Allah annabi Yusuf alaihi salatu wassalam in shi ya roƙi Allah wannan ina ni da kai da ni da kai fa kaga wajibin mu ma ya zama cewa mun yi irin wannan addu'a Allah subhanahu ta'ala ya karɓi rayukan mu a matsayin musulmi Allah kuma ya riskar da mu da salihan bayi ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان يا عند سكا أنبتي توفيق إن الله ذي musu. su yi imani wa tawassulahum bihi ila tamamin ni'ima da kuma tawassulin da suka yi da shi har zuwa cikar ni'ima sa'aluhu thawaba ala zalika to sun roƙe shi Allah ya ba su lada akan wannan abu wa an yunjiza lahum ma wa'adahum bihi ala alsinati rusulihi kuma sun roƙi Allah ya jaza musu ya cika musu abin da ya musu alƙawari a harshen manzanni ya gaya wa manzanni cewa zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza duk wanda ya kaza za a bashi kun ga gashi can a cikin addu'ar amsa addu'ar ko ce a cikin jawabin amsa addu'ar tasu an maimaita alƙawari ko fastajaba lahum anni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa tun annan ga alƙawarin dama sai aka tuna musu i dama an muku alƙawari cewa duk wanda ya aikin kirki to Allah ba zai tozartar masa da aikinsa ba zai ga aikinsa a cike za a ba shi sakamakonsa Allah ya samu dace sannan yake minan nasir cewa za a ba su taimako wa zuhuri fi duniya da kuma rinjaye a duniya wa minan fauzi bi ridwanillahi kuma za su samu rabauta da cin nasara da samun yardar Allah wa jannatihi da shiga aljannarsa fil akhirah a lahira fa innahu ta'ala domin ku Allah madaukaki la yukhlifu al-mi'ad to ne shine fa'idar ambatar innaka la tukhliful mi'ad a ƙarshen wannan aya saboda a ambata ba dan Allah ya manta ba ba dan Allah bai sani ba Allah baya mantuwa Allah ya san komai amma kamar tawassuli ne da cika alƙawarin shi kansa akan neman a cika musu din an fahimci abin yawa sun ce ya Allah ka cika mana alƙawari ka ba mu cikakkiyar ni'ima sai suka ce ya Allah kai ko dama baka saba alƙawari wannan ambatan siffar Allah ne da kafa hujja da ita ko tawassuli da ita domin Allah cika musu alƙawarin su fa ajaba Allah du'a'ahum daga nan sai Allah ya amsa musu addu'ar su wa qabila tadarru'ahum ya karbi wannan risinawa da suka yi da kuma wato kaskantar da kai da suka yi wajen addu'a falim fali hadha qala don haka sai yace fastajaba lahum rabbuhum ai ka karanta ko yawwa Allah sun ta'ala ce fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijin su ya amsa musu anni wannan ita ce amsar ya amsa musu cewa an dinnan tafsiriya ce cewa ni la udi'u amala amilin minkum ni ba zan tozartar da ba zan lalata ba zan hana ladan amala amilin aikin wani mai aiki minkum daga cikinku ba min zakarin ɗan unsa na daga namiji ne shi mutum mai aikin ko mace ne haka da namiji da mace ba su da bambanci wajen cewa duk wanda ya aiki ana ba shi lada ba za a ce mace ladanta yana ƙarƙashin mijinta duk abin da ta yi sai dai ta samu ta hanyar miji ba ko ta hannun iyaye a'a ladanta za ta same shi mubasharatan in ta aikata aikin kirki yawa shi kuma da'a ga miji da da'a ga iyaye babin su daban sababi ne shi ma na samun wato wani lada din amma ba a ce duk lada ta hanyar wani zai biyo ba to duk namiji ko mace idan yayi aiki to Allah madauki zai ba shi ladan aikinsa ba zai saba ba ba abukum min ba'd sashen ku daga sashen suke ma'ana asalin ku daya fallazina hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim kuma aka fidda su daga gidajensu wa uzu aka cutar da su bil qawli ko kuma bil fi'li fi sabili a hanyata ma'ana hanyar Allah fi sabilillah kenan wa qatalu kuma suka yi yaki wa qutilu kuma aka kashe su to waɗannan Allah ya alƙawari la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu zunuban su wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahta min tahtiha al-anhar kuma zan shigar da su gidajen aljanna wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su sawaban wannan zai zo musu ne a halin wato lada ne zai zo musu min indillahi wato daga ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma ya zama sifa ce na abin da zai zo musu ta bangaren ko a ce maf'ulun ne li ajlihi ma'ana zan musu wannan dan wannan ma'ana lada ne min indillahi daga Allah wallahu indahu husnul thawab Allah subhanahu wata'ala a wurin sa kyakkyawan lada yake duk ladan Allah mai kyau amma nan ya siffanta shi da cewa kyakkyawan lada saboda me lada na duniya da za ka samu daga ɗan uwanka in kai masa aikin alheri ya biya ka ko kai masa laburanci ya biya ka wannan ba a siffanta shi da husni an gane bai kai ladan Allah ba ladan Allah kaɗan za ka yi alinka maka shi ko na ɗan adam ɗaya za ka yi ya baka ɗaya yadda kuka yarjejeniya baya so ka ƙara masa wani abu da zai biya ka baya son kuma ka cuce shi baya son ya cuce ka Allah sun ta'ala ku mu'amala sa ba irin wannan yake ba to sai ce fastajaba lahum al-aya ay ajaba Allah du'ahum ko ba cikin littafi yace ajaba ajaba Allah du'ahum Allah ya amsa musu addu'ar su du'a al-ibadati addu'a ta ibada wa du'a at-talab da kuma du'a al-mas'ala ta roƙo duka wannan kun riga kun sani eh bambanci tsakanin du'a al-ibada da du'a at-talab ko du'a al-mas'ala wa qala Allah ya ce inni la uzi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ni bana tozartar da bana lalata bana hana ladan aikin mai aiki daga cikin ku namiji ne shi ko mace fal jami'u sayalqawna thawaba a'malihim kamilan muwaffara dukkanin su kowa zai samu ladan aikinsa zai haɗu da shi zai same shi a cike muwaffaran har yanzu dai cikakke babu tawaya ba za a rage masa komai ba ba za ka aikata aiki da ake ba da lada goma Allah ya baka tara ba ba za ka yi aikin da ake ba da lada ɗari Allah ya baka tis'in da tara ba Allah baya wannan baya zalunci gashi faladan nasa ne falalar tasa ce alkawarin ba da ladan duk shi ya faɗa saboda cikakken cikar kamalarsa ta cewa baya saba alkawari ya riga ya alƙawarin in kai kaza zai baka kaza in kai kaza zai baka kaza to dan adam kuwa bai kai matsayin da za a ce ma an hana shi wani abu da ake masa alƙawari ba kun fahimci wannan Allah baya zalunci ba dan komai ba ba kawai dan mustahili ne a gare shi ba a'a saboda tawaya ce ga Allah madaukaki a ce yayi alƙawari ya saba tawaya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi babu tawaya tare da shi mutum ya cancanci abu a hana shi arziki in dai na Allah ne ya fi ƙarfin a ce wani bawa ya roƙa an hana shi kuma ci wannan shi ma ma'ana bawa bai kai matsayin da har zai ce ya Allah ka bani abu kaza har Allah ya ga cewa wannan bawan yana da muhimmancin da in mun bashi da yawa zai girman kai ko a wani abu namu zai kare bari a hana shi Allah ba da haka yake mu'amala ba babu dan adam inda ya isa a dubi matsayinsa wajen bashi wani abu an gani rahamar Allah ce a falala ce ta Allah sai ce ai kullukum ala haddin sawa'in dukkaninku akan mataki guda suke fi sawabi wal iqabi wajen wato lada da kuma uquba da za a bayar sai ce fallazina hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim kuma aka fidda su daga gidansu nan an faɗi a sigar yadda abin ya faru hajaru imma bi anfusihim ragman wato ragbatan من نفوسهم في الحصول على أجر الهجرة wato da ƙasin zuciyarsu suka yi hijira domin samun ladan Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma an fidda su ne daga gidajensu ko kuma duka yau wani ya fita ragabatan wani kuma tilasta shi aka to dukkaninsu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawarin zai ba kowa ladansa wa ukhriju min diyarihim an fidda su daga gidajensu Allah ya ba mu labarin cewa ashe abin da kafirai suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hijira menene zalunci ne bidda shi ne daga gidansa gashi da umarnin Allah ne tintini Allah bai bashi izinin yayi yaki ba tintini Allah bai bashi izinin da yayi hijira ba sai daga baya izinin hijira ta zo shi kuma izinin yaki sai daga baya bayan an kafa daula an zauna a Madina sannan ne aka bashi izinin أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سنة أتباس إذني سياكي أما كافرنا أنه صلى الله عليه وسلم بيسي أياكي بأهل اللوني wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matakan da ya bi na da'awa akwai hikima a cikin su da tarbiyyantar da hakuri wanda ana son mai da'awa da zai zo a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantu da irin wannan bin abubuwa sannu sannu din da bin su mataki-mataki gwargwadon irin halin da yake ciki gwargwadon kuma abin da aka yi masa Allah da ya gaya mana anan ashe kafirai sun fidda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da niyya wa udu fi sabili kuma an fit an cuce su an an dangana musu wata cuta a hanyar Allah wa qatalu kuma sun yaƙi fi sabilillahi wa qutilu kuma an yaƙe su an kuma kashe su sai ce fajama'u bainal imani kun nan sun hada abubuwa da yawa ga al'iman wal hijira da kuma hijira wa mufaraqatil mahbubati da barin abubuwan so an rabu da abubuwan so nan bai ce waye ba ce waye wa mufaraqatil mahbubin ta yadda zaka fahimci masu hankali ake nufi ana nufin yaya da mata da yan uwa a'a mahbubat duka har da dukiya da filinka da komai duk abin da suke ji da shi na abin duniya to an raba su da shi min al'autani da kuma ƙasa annabi sallallahu alaihi lokacin da ya fito daga makka zai tafi madina me sai da ya juya ya kalli maka yace wallahi innaki la ahabbu al'autani ilayya yace wa maka wallahi a zuciyata babu garin da nake so irinki ya ce garin maka ya kai wannan gari na maka yace wallahi ba dan mutane na sun fidda ni daga wannan garin ba yace da ban fita ba saboda yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake san maka to amma haka ya fita ya hakura da umarnin Allah haka nan wal amwali da kuma dukiyoyi da yawan su suna da dukiya a makka amma suka batta yanzu wani idan an ce yazo ya fita daga garin su farkon tunaninsa ina ma'ajiyar kudinsa ina ma'ajiyar kaza su zai ɗauko ya kama hanya wani ba ta ransa yake ba amma su gaba ɗaya su ga dukiyar ma a waje ba wai a ɓoye take ba wata ba za su iya ɗauka ma su tafi da ita ba wasu dabbobi ne raƙuma ɗaruruwa masu yawa amma haka suka fita aka ce sai dai ku taka da kafar ku ku fita ku basu haka kuma suka ce sun zaɓi Allah da manzon Allah haka suka bar garin suka tsaya da musulunci yanzu wannan sun cancanci a saka musu ko ba su cancanta ba to shine abin da Allah ke faɗa nan yayi musu alƙawarin cewa yayi musu alƙawarin da tattalin gidan aljanna talaban limardati rabbi su sun yi wannan ne don neman yardar ubangijinsu wajahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi fi sabilillah to Allah ce wanda suka yi wannan la ukaffiranna anhum sayyi'ati na alƙawarin lalle zan kankare musu zunubansu wa la udkhilannahum kuma lalle zan shigar da su jannatin gidajen aljanna tajri min tahti al-anhar thawaban min indillah alladhi yu'ti abdahu thawab Allah wanda yake ba wa bawansa lada aljazila mai yawa alal amalil qalili akan aikin da yake dan kadan ka aikata kadan Allah ya baka da yawa irin wasu masu bara su da cewa a ba mu kadan Allah ya bada kafiran ko Allah ya kyauta to Allah subhanahu ta'ala duk ayyukan da zaka yi haka yake kai kadan ya baka da yawa sannan sai ce wallahu innahu husnul thawab Allah lada kyakkyawan lada a wurinsa yake mimma la ainu ra'at na daga abin da ido bai taba gani ba aljanna kenan da abin da ke cikinta wala udhun sami'at babu wani kunne da ya taba ji wala khatara ala qalbi bashar bai kuma taba darsuwa a zuciyar wani mutum ba faman arada zalika da ka duk mai san wannan falyatlubu min Allah bimadha bi ta'ati duk mai son wannan gidan aljanna to ya nema a wurin Allah ta hanyar da'a ga Allah ba ta hanyar wani abu ba wattaqarrubi ilayhi da kuma neman kusanci zuwa ga Allah bima yaqdiru alayhi al-abd da abinda bawan zai iya yake da iko ya aikata to mu tsaya nan mu dan bi saboda lokaci an nuna da gaggawa in ambata mana wasu daga cikin fa'idoji na ayar da ta gabata insha Allah ta'ala kuma darasin gobe sai mu ambaci wasu daga cikin darussa da fa'idoji na wannan aya ta fastajaba lahum rabbuhum daga cikin fa'idojin ya kamata mutum ya rika itirafi da ni'imar Allah in yi masa in Allah ya maka ni'ima to ka ambata cewa Allah ya maka ni'ima ka rika gaya ma ubangiji ya Allah ni'imar da kai mun ta kaza Allah kai mun ni'imar zaman lafiya Allah kai mun ni'imar 'ya'ya Allah ka rufa mun asiri Allah ka bani ilimi Allah ka bani imani Allah kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza ya Allah ina roƙonka kai mun kaza an fi wannan itirafin Allah yana son haka domin alama ce ta kaskantar da kanka ka tuno cewa ba kai kai wa kanka ba Allah kuma yana so ka tuna cewa ba kai ne kai wa kanka ba shi ya maka wannan yana da muhimmanci abu na biyu kiran annabi zuwa ga imani wannan mun fahimce shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kira zuwa ga imani dole ne mu yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin da ya kira zuwa gare shi shine ai imani da Allah subhanahu wataala abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wahala sosai wajen da'awa aina muka fahimci wannan daga lafazin munadi malamai suka ce domin munadi إنما ينادي برفع الصوت ورفع الصوت جهد يبذله المنادي معنى إذا متم زي كلا أسيها دقى صوت سيشاو على صوت هكذا يقول كبا من ذل الله صلى الله عليه وسلم قد بذل جهده يا باد kokarin sa matuƙa ya sha wahala ya yi kira ya je ya bi mutane kasuwa kasuwa gida gida haka a ka'aba suna zaune ya bi su ya daga sauti ya bani fulan ya bani wani wannan duka daga sautin da yake yi shine ya cancanci wannan munadi dama da shi ake kuma wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi ya sha wahala wajen kiran mutane an gane abu sannan daga cikin darussan har yanzu a al-istighna'u bi madmun al-kalima an tafasiliha wadatuwa da abinda kalma ta ƙunsa a madadin ka faɗe ta gaba ɗaya aman an aminu bi rabbikum shi aka ambata ko ba ambaci sauran imani bil mala'ikati ko wal kitabi wan nabiyyin wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi duk wannan ba faɗa ba tafsili ne da aka haƙura aka gamsu da abin da aka ce an aminu bi rabbikum wannan ya nuna zuwa ga sauran an wadatu da abin da aka ambata a kalmar jumlatan aka haƙura da tafsila to an nuna lokacin ya ɗauke gaba ɗaya ma dole in tsaya insha Allah gobe ma ƙarasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu dacewa a dukkan abubuwan da muka sa a gaban mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آه وانا هنا تم ككي بن داكي سيكدي أن أنبتي الله ko kuma an kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ya za ka yi to abin da za ka yi sai ka haƙura kai shiru idan kana ban ɗaki musamman a ban ɗakin abin da ake nufi idan kana zaune ne akan inda ake biyan bukata misali in a zaune ne akan toilet da kake hawa ka biya bukatar ka a wannan lokacin ba a ambatan Allah amma in ba akan wannan kake ba wuri mai wato a toilet din kuma ba lallai zama kana cikin tsugunnan biyan bukatar bane shiga kawai ban ɗakin kai ko za ka ɗauko wani abu ko kuma akwai wurin alwala daban ka gama tsugunnan ka yi tsarki alwala za ka yi to a wannan wuri irin yadda za ka ce bismillahi wajen fara alwala to an ambaci sunan manzon Allah suna ka ce sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ba kai laifi ba an bajji abin to wannan kuma menene tambaya ce wannan aka bugo ko neman addu'a yace muna yi wa malam fatan alheri malam wata baiwar Allah da take buƙatar a saka ta a addu'a bisa wata rashin lafiya da take damunta to muna mata addu'a ita wannan baiwar Allah da kuma wani bawan Allah shi ma da ya nemi a masa addu'a da wasu bayan Allah maza da wasu bayan Allah mata da dukkan muminai wanda suke da larura da ta dame su ya Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka ya Allah ka ga ka ba su lafiya ya Allah kai ne mai ba da lafiya muna roƙonka ka ba su lafiya ka kai ka jarrabe su da wannan jarabawa da wannan rashin lafiya ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya wasu sukan yi irin wannan in Allah jarrabe su da wasu abubuwan da sun rasa yadda za su ba hanyar ko magani ba kuɗin da za a sai maganin ko kuma gurbin cewa ce ko irin stroke ɗin nan mutum ya samu shanyewar wani bangare na jiki ko kuma irin abun farfadiya ko kuma wani taɓin aljanu to irin waɗannan hakika suna da mummunai da yawa kuma akan yi duk abin da za a yi wani zai shekara goma wani ashirin ana ta magani ba a samu a ba zan ce ba a samu biyan bukata ba amma ba a samu cutar ta tafi ba biyan bukata kuwa Allah san Allah shi ya san shi la'alla Allah ya sanya sababbin shigar mutum aljanna shine Allah jarabe shi da wannan abu sai Allah ya yi masa kuma daga baya sai zama la'alla wannan hali da yake ciki shine sababin barin sa ga wasu zunubai ko ba ka bane la'alla wani tun yana saurayi ya dade yana laifuffuka iri iri sai Allah jarabe shi ko stroke ko kuma ya gurgunce ko makamancin wannan inda ya ake zuwa ai barna manzo ba zai iya zuwa ba zuciyarsa ta riga ta karaya ya koma zuwa ga Allah yana fatan Allah ya bashi lafiya to muna fatan Allah ya bashi lafiya da shi da makamantansu mata manya da ƙanana duka Allah ba kowa lafiya kuma Allah ya sare wa kowa abin da ya dame shi ya Allah muna roƙonka samarin mu Allah ka kintsa su ka dora su akan tafarki madaidaici Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wanda ke cikin kowace irin damuwa Allah ka yaye masa ita wanda ba shi da aikin yi Allah ka bashi wanda ke da gobarar aljihu ba komai a ciki Allah ka yassare masa wanda ba shi da mata Allah ka hore masa ka bashi damar yin auren da abin da zai rike iyalin Allah kuma ka ba su haƙuri da haƙuri na juriya da haƙuri kuma na zama da ‘yan uwa ka rage musu hancini da faɗa Allah ka sa su zaman lafiya Allah ka sa su zama masu alheri ga iyayensu Allah ka gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da suka gabata assalamu alaikum warahmatullahi